بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid Sheikh Usman bin Fodiyo domin ci gaba da darasi na littafi na kitabu tawhid annabi huwa haqqullahi al-azim na al-imam al-allama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda wannan littafi na kitabu tawhid muna cikin babi na kaunin lahi ta'ala ya arifu na ni'masar lahi sun mayun kiruna ha wa aksar mulkazu muna wannan babin mun karanta warkon wannan babin a satin da ya riga ya wuce bayan mun ga babi na 40 ba daya yanzu kinan muna cikin babi na arba'in cikin insha Allah kira wannan shi ne babin da muke ciki babi na arba'in wanda mala ya ce ya sanya mishi suna babu ƙaunin lahi ta'ala ya alifuna ni'matar lahi tun bayan kiro na ha babin da yake magana a kan fatar Allah maɗaukakin sarki ya alifuna ni'matar lahi tun bayan kiro na wanda wannan ayar a satin da wuce mun riga mun ga karin bayani a kanta shi da Allah maɗaukin sarki na bayani a kan mutanen da sun san da cewa Allah maɗaukin sarki shi ya yi ni'ima amma su dinga dangana wa wani ala ya ce fatsar Allah maɗaukin sarki ya alifu da ni'matan ba ana magana ne kira a kan mushrikai tabbas sun san ni'imar Allah sun bayun kiruna ha sannan kuma ya su yi inkarinta sun san ni'imar Allah sun san da cewa Allah ya yi ni'ima ya ba da lafiya ya ba da arziki amma sai su yi inkarin ni'imar nan ta Allah sai su dangana wa wani Allah sai su ce in ba dan likita kaza ba da ban san ba lafiya tare da ka san da cewa Allah ne wanda ya baka sauki ta hanyar likita kaji mutum yana ta in ba dan kare kaza ba da mun hallaka da barayi sun zo sun yi mana sa kira wanda duka na daga cikin irin wannan kalma wanda mun ga bayanin a satin da ya wuce wa aktsaruhum al-kafir kaga yin haka na kai mutane zuwa kafirci shi sallallahu alaihi wasallam sarki ce mafi yawan su kafirai wannan hali na mushrika yake wani kenan musulmi ma in yi irin wannan inkarin da ni'ima ka san da Allah ya baka ni'imar lafiya ni'imar ilimi ni'imar kuɗi ni'imar arziki ni'imar kwanciyar hankali amma ka dinga dangana wa wani Allah to in kai haka ma bai dace ba ya tsaya daidai gurgudan kudurin mutum shin a wannan kudurin da kai in ka yi kudurin cewa wani Allah shi wannan abin shirka ce babba zai wuce mutum daga musulunci amma in mutum ya yi kudurin cewa a ba wannan wannan Allah ba shi yayi ba amma kuma yana da wani sa hannu ko makamanta haka shirka ce ne karama Allah ke wanda ne bayani ne illa fi da ya riga gabata a satin da yawanci sai kuma mala ya kama da tafsiri na mujahid yake cewa qala mujahid ba ma'anahu mujahid ɗaya daga cikin malaman tafsiri na tabi'i yake cewa abin da yake ma'anar shi zaman ya hankalto magana shi da ma'ana هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي wannan ya'rifuna ni'mat Allah kuma yunkiruna sun san ni'mar Allah sannan suke inkari basta dangana wa Allah mujahid yake cewa shine kaji mutum yana cewa hada mali wannan dukiya ta ce waristuhu an abai ya ci gadon ta ta gurin ma'aikata ya dinga mancewa Allah ya arzuta shi ya dinga dangana samun dukiyar nan ta hanyar ba shi ko kai mutum ya ta wannan dukiya ta ce wanda na samu ta hanyar kwazo na da jajircewa amma ya mance da Allah shi ya ba shi shi ya tsare shi nawa mutane sun yi kwazo sun jajirce amma ba su samu nawa mutane ma'aifansu suna da arziki amma ba su samu zarar dukiya kinan Allah ne ya sa ka samu suka ce wannan dukiya ta ce wanda Allah ya sa na samu ta hanyar gano ta ma'aikata kaga bi kulli da yake so adam maganar ta yi to haka ne ba da yake sai ma da ya nakanto mana tafsiri na biyu na awun bin abdullah ɗaya daga cikin manyan malamai na tabi'ai yake cewa yaquluna laula fulanun lam yakun kaza shi ne kaji mutane ya rufu na jirmata bayan kuma yin kiro na kaji mutane suna ta laula fulani inda ba don wane ba lam ya kun kaza abu kaza da bai afuwa laula fulani lam ya kun kaza inda ba don wane ba da kaza bai faru ba irin wannan magana ka dinga banci allah kaji mutum ya ta inda ba don wane ne ya bamu ba kuɗi kaza damun hallaka inda ba don likita ka zama da yin kaza damun hallaka kamance amma wannan shi ne ba a so ladabi yana da cikin so da adam tare da allah maɗauke sarki duda ibn usaimin ya ce cewa inda ba don wani ba da kaza ya haru da kaza bai haru ba ya kasu kashi kamar ya haka in mutum ya ba da labari na abu ba da labari ne kawai ya yi kuma abin ya kasance haka ne yana kudurce cewa allah ma'aukin sarki ne ya sababa abu bayan da dare ba da labari ne amma a zuciya ga kana kudurce cewa lalle tabbas allah shi ne sababi wannan babu bazan kama ka ce inda ba don an bar wuta ba da karatun nan baya yi amma kana kudurce cewa allah shi ne ya sababa aiwuwan wuta da kodin ba zai waɗannan hari na biyu shine mutum ya danganta wani abu zuwa ga wani mutum ko wani gunki ko makamanta haka domin shirka wanda wannan abin da aka danganta mashi abu bai da kudura ka haka kawai mutum ya ce inda ba don shehu ka za da wancan mata ayu lahiya ba inda ba don kiri ka za ba ba isa wace ayu lahiya yadda ba ta ake ko mutum in an zo za a yi hatsari ya rike na ya ce tun ba don wannan jan layar ba da tuna an samu abu duka na da gaske shiru ko mutum an yi gobara shagon shi bai kama ba ɗaya ya ce inda ba don wannan kamar da na girke ba a nan gurin da an samu ko an wa makwabtan shi sata shi kuma ya riga ya girke kaho ya ce in ba don wannan kahon ka da kaza duka wannan na da gaske shiru ko makamantan haka wannan shi ne hali na biyu hali na uku shi ne mutum ya danganta abu zuwa ga wani sababi wanda shari'a ta yarda shi sababi ne ko kuma a afki a hankalce sababi ne kamar mutum ya samu lafiya a ce inda ba dan magani kaza ba da ban samu sauki ba yana mai mance sababin wanda yana mai mance Allah wanda shi ya bashi lafiya wannan shi na daga cikin shirka karama wadda abin da sababi Allah ya yarin sababi ne shari'a ta yarin sababi ne a hankalta ma sababi ne kamar magani kamar da yake suwa tashi a je kasuwa a samu kuɗi kamar a je a yi nemi ilimi don ka samu matsayi yin ka danganta sababin ka izuwa ka danganta samun abu izuwa ga sababi amma kana neman cewa Allah wanda shi ya kadanta maka wannan shirka ce karama su da adam nema tare da Allah ɗauke sarki inkarin ni'imar Allah Allah ya baka Allah ya maka tawfiki aikin ka baya baka Allah ne ya baka ya maka tawfiki sai ka mance Allah shi da wayar ka ce mutum ya kiyaye a wannan ko idan na da cikin da mulan na rubu ga Allah ba saki hali na hudu mutum ya danganta abu zuwa ga abin da shari'a ba ta yarda sababi ba ne wannan kamar mutum ya rasa ya laya ko makamantansa wanda na kama da hali na uku wadda shi na cikin shirka Allah ce yarki wannan shi ne dai tafsirin da shekh al'allama ibn usaimi yayi na magana ta awun bin abdullah at-tabiri wanda yake cewa laula kula da janna sun kana sai malam ya nakalto mana tafsiri na uku tafsiri na uku shi kuma wannan tafsiri na uku yana magana ne akan halin da yake shirka ce tsantsa shirka ce babba tsantsa wanda ita ce hala ta biyu da muka bayyana shi ne ibn kudaiba yake cewa ya kulu da hada bi shafa'ati alihatina ya rifu ne ni'matallahi thumma yunkirunaha sun san ni'imar Allah Allah ne yayi abu amma sai su yi inkari ibn kutaiba ya ce mushrikai zaka ji suna cewa wannan abu ya faru saboda shafa'ati alihatina cetar da allolinmu suka yi mana cetar da gumakanmu suka yi mana saboda shiga tsakiyar da gumakanmu suka yi mana kenan gumakan su suka haɗa su ma na abu da mu illa ne karni muna illa na yi zulfa kawai da ke cewa mu ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah su ce sai da ke suwa suka in mutum ya samu arziki ce kai gunki ga zai nema man Allah ya bani to kaga wannan shine ibnu kutayba ya ce in mutum ya samu matsayi sai ce a addu'an malam wane kaza ko kuma aikin malam wane kaza ya ci in mutum ya samu kariya sai ce ka ya kaza ta yi kokari ta jawo allah ya samu ya ba da kaza daga wannan shirka ce to su mushirkai na da kafirai mushirkai na da ta suke bi shafa'ati alihatina wannan abin ya kasance saboda ceton allulinmu wannan shi ne zai kenan ma'ana ta riga ta hoto kenan wannan na daga cikin abin da bai dace ba kaga a cikin wannan abin da akwai shirka da gumakan ko an ba su wani bangare na matsayin Allah sannan kuma halin da tabbatar da sababin da Allah bai yarda shi sama biyu ba dan shi sa alamto shirka na tafsiri na uku ko sai tafsiri na hudu wanda tafsiri na na hudu shi sabon darasi malai ke cewa kala abul abbasi ba da hadithi zaid bin khalid الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم يذم يذم يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وأنه تفسيرنا أبو العباس bala ya ce kala abul abbas abul abbas suke cewa wane ne abul abbas ha bala ya ce kala abul abbas wane ne abul abbas irin wannan ya sha gabata a gare mu a cikin wannan littafin daga kaji ibn abdullahab ya ce kala abul abbas yana ne da shi shekul islam ibn taimiyya alkunya ce ta shekul islam ibn taimiyya mun faɗi wannan ka'ida a rike duk inda ka ga malam a cikin wannan littafi ya ce kala abul abbas shine shekul islam ibn taimiyya wanda ce to an ce bai taɓa wuri ba ya ra'ayi a ce mishi abul abbas ya halitta ka yi alkunya kana gugurinka a haka ka ce abu abdurrahman abu muhammad abu okasha kana gwamnanka abu amir in ka riga karansu a dinga cewa abu amir mara gayi abu amir tare ta ba kai ba abu ke ne ya halitta alikunya alikunya ha musamman sunan da kake so ya zamto shi ne sunan ɗanka ko iyarka abu maryam abu aisha abu fatima abu khadija ha ga sunan dai kenan kana iya alkunya to shekul islam ibn taymiya bai yi ba aure har ya rasu na daga cikin malaman da suka faddada hidima ga ilimi akan yin aure ibn imamun nawawi yana cikin su ga kuma shi ma ibn taymiya da sauran malamai adadi mai yawa wani malami ya riga ya haka su a wani tafi da ake cewa al-ulama ul-udda malaman da suka riga suka rasu ba su yi ba wani dan tsaba himma in ko ka ga abin da suka bari mamaki za ka yi anya mutum ya iya bari ya iya yin wannan abu a shekarar da suka yi Allah taimaka Allah shi karfi Allah rahamce su kinan mu rike ka'ida daga inda malam yake qala abu al-abbas yana nufin da shi shine shekul islam ibn taymiyyah malam yake qala abu al-abbas shekul islam ibn taymiyyah yake cewa ba da hadisi zaid bin khalid bayan bayan ya koro hadisi na zaid bin khalid wanda hadisin mun riga mun gan shi za mu mai karanta shi da cikon shi insha Allah allazi fihi wanda a cikin wannan hadisi na zai bin khalid da akwai a ciki annallaha lalle Allah madaukakin sarki kala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir sun waye gari na daga sun waye gari daga cikin bayina da akwai wanda suka yi imani da ni da akwai kuma wanda suka kafirce ni wannan yana ishara ne a hadisi na ruwa da aka yi a lokacin da aka yi da yake suna صلح الحديبية ولوقت غزوة الحديبية هذا هنا إشارة عليه أكم ليك رسولنا حديث يزو أبابنا الاتقاء بابنا الاتقاء جيد سكم حديث شيني ما لم يرغى كاشي أبابنا الاتقاء كنا إياه جويا واقو ganshi babi na 39 babu ma ja a filistika bin alwa a cikin shi ma daga kawo ma da yake cewa daga zaid bin khalid yake cewa sallah lana rasu a san sama salatar kuliyariya man ta ala sallam ya yi mana sallah sallah ta salatu subri ya mana sallah ta asuba bil hudaybiya a inda aka yi ghazwatu hudaybiya wada ala isri sama'in ko kuma inda aka yi sulhu hudaybiya ala isri sama bayan an yi ruwa itir bayan ruwa ala itir sama a nan a sama a nan da shi almata kanat min al an yi ruwa da daddare to bayan ruwan ya kayu eh mana sallah ta asuba falamma sarafa lokacin da manzara sallah ya gama sallah aqbala ala nas sai ya fuskanto mutane fa qala yace hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijinku Allah ba ku sarki ya faɗi bayan wannan ruwan bayan sallar da muka ya faɗi قالوا الله ورسوله على رسالة الله لما نشي سنة رسول سنة قال هما ذلك أصبح ألا ياتي قال قال هما ذلك ألا ياتي أصبح من إبالي مؤمن بي وكافر ثم عيدري daga cikin bayina sun kasu gida biyu wani bangare mu'minin biyu suna mai imani da ni wa kafirin biyu wani bangare kuma suna masu kafirce mu to tafsiri zai zo فأما من قال wanda ya ce mutirna bi fadlin lahi wa rahmati wanda ya ce an mana ruwa da fadana Allah da rahmar shi fa zalika mu'min bi wannan mumini ne yayi imani da ni wa kafirun bil kawkab ya kafirce ma taurari kinan bayan an yi ruwa sai wasu suka ce an mana ruwa dalilin tauraro kaza tauraro kaza wasu suka ce مطرنا بفضل الله ورحمته أما هو بفضل الله برحمته في الله يأتي أحاديث القدسي wanda ya ce mutarna bi fadlin lahi wa rahmatihi shi ne yini ne kakke da ni daga Allah a hadisin qudsi wa kafirin bi kawkab ya kafirce mata ba ba shi yasa ba zai kace da daga cikin alƙarin da ake bayan an gama ruwa sai ka ce mutarna bi fadlin lahi wa rahmatihi kaga ya yi daidai da ayar da ka saba wa abin da mashirkai suke ya aiku ne na sun san ni'imar Allah ruwa daga sama yake Allah ya kawo shi zai mace da Allah amma sai su dinga dangauta dangana ma tauraro kaza ya zo da ruwa tauraro kaza ya zo da ruwa kai kuma ya kace an mana ruwa da ni'imar Allah da fadarar Allah ka saba wa abin da mashirkai suke kudin ba to wane ne kuma wannan ayar da muke kanta take intibaki akan shi ya arifu da ni'matullahi thumma yunkiruna shine wa amma man qala wanda yake muqirna bi nau'i kaza amma ruwa da sababin tauraro kaza tauraro kaza ayyau da kuma ta wannan shirka tauraro kaza ya zo da ruwa tauraro kaza mai ba da ruwa ba za- ba laifi ba ne ka ce allah maɗaukakin sarki zai yi ruwa saboda tauraro kaza ya bayyana ka ga babu matsala ka allah da yake kawo ruwa amma ne sanya tauraro alama ce ta zuwa ruwa ko iska kaza ta alama ce ta zuwa ruwa wanda allah maɗaukakin sarki zai yi ruwa kaga wannan babu matsala Allah ka dangana wa yin wannan ruwan kuma yayin ka nuna alamar shi daidai gwargwadon abin da Allah ya buɗe maka da ilimi kaza ne to ran yan mai ciwo suke ya dai ban matsalar da akwai wasu kuma wanda ban ruwan su da nan da Allah shi ne matsalar nan ne matsalar ta wala kenan mutajina da yawan kaza wanda yake an bada ruwa saboda tauraro kaza da tauraro kaza to wannan ma Allah ba uku sarki ce kafirin bi ya kafirce mana mu'min bi kafir yana da imani da tauraro wannan hadisi hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi daga zaid bin khalid to malam ne na kanto magana ta shekul islam abu abbas ya na kanto magana shi bayan ya kawo wannan hadisi ibn taymiya yana cikin magana a littafin shi majmu'ul fatawa bayan ya kawo wannan hadisin sai ya watsu wata ma'ana da take daidai da wannan babu imanin da na kanto mana shine malam ce annallaha qala allah ba uke sarki ya ce asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir sai malam ce maka al hadith zuwa karshen hadisi kenan malam nan me yake so in ka zo nan gurin ka kara koma hadisi baya dan ma'anar ta wato kaga da muka koma ma'anar ta riga ta wato وقد تقدم bala ya ce hadisin cikakke ya riga ya gabata kenan abin da aka riga ana gan shi ba bukatar ya an ƙara maimaita shi wada amma hedewa a gurin koyarwa don kaka bar baya da ƙura ina bukatar maimaita ka maimaita wada ka bar baya da ƙura wada saboda kuma zo a gane wada a gane karatu wa hada bayan ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya ya kawo hadisin wannan sai ce wa hada kathirun fi kitabu sunna irin wannan hadisan suna da yawa fil kitabu a cikin alqur'ani wa sunna da sunnan manzala ta kawo duk lokacin da kaji malamai sun ce alkitabu ala yasa suna ne da shi alqur'ani mai girma wala a sunna sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga cikin sunayen alkur'ani alkitabu wa hada kitabun a cikin alkur'ani Allah ya ce wannan littafi hada kiran na daga cikin sunayen alkur'ani alkitab kiran sun kitabu wa suna irin wannan hadisan da ma'anonin nan sun zo da yawa a cikin alkur'ani da sunan manzala sama ya dummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghayri Allah yana zargi azzamu shine zargi الذم شيني تركي يذم سبحانه الله وكيل تركي ينا تركي من يضيف إنعامه وإنك دنقنا إنعامه نئم الشيء إلى غير إزواء غوانيشي ويشرك به ينا غوانا ياشد ولي أوجه نئمة نجعل يشي الله أنا ذرقين mutumin da Allah zai maka ni'ima amma ka danganta mu wannan Allah kamanci da Allah kamanci da ma'abuci ne Allah ba ka lafiya amma ka danganta mara kita Allah ba ka lafiya Allah ya warware maka matsalar da kake ciki ka danganta wa wani malami malam boka ko boka Allah ba ka lafiya da kwanciyar hankali da arziki ka danganta ma iliminka da wayanka da dubararka kamance Allah kamance da tunanin cewa Allah ya maka to shi ya sa ma kake ganin mutum yana gafala da gode ma Allah da shukur yake gafala da wani ko kuma Allah ba ka aihuwa kamar ce gode ba Allah kan zace am dangin mu dangin aihuwa ne ko kuma matar da na aihuwa irin aihuwa ce ajiyewa take tana hucewa kawai kamar ce da Allah kamar ce godiya Allah kamar ce su zo shukur kamar sai a bakinka ka danga danganta ma Allah wata ni'ima Allah ya nawa dangin aihuwa ga sunan dangin aihuwa a yi shekara aru aru matan dangin aihuwa na wajen dangin aihuwa amma a yi shekara aru aru babu aihuwa Allah bai ga dama ba shi yasa babu na tauhidi na da muhimmanci Allah ya baka shine ba ibn taymiya ce ya zummu subhanahu Allah madaukin sarki yana zargin man yudifu in'amahu wanda yake dangana ni'imar shi ila ghairihi zuwa ga wani shi wa yushriku bihi kuma yana gwama ya shi da wani shi wani Allah madaukin sarki na zargin mutumin da yake haka Allah ke sai kuma tafsiri na me yake wa suna na biyar ko na biyar ko قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير لكثير من الناس حكم على ألسنة كثير من تفسيرنا uku dukansa tafsirai ne kusan da da yake suna da ma'ana ko kuma da misali illa bayani na mai yake zuwa tafsiri na ibn qayyim ibn taymiya shi kuma bayani ne na na ayoyi da hadisai da yawa da suka zo akan ma'anar wannan wala kuma ya bai sun ya bayyana ma'anar da ake nufi to wannan kuma malam yace qala malam salaf wasu daga cikin shace na malamai magabata as-salaf sune as-salafus salih magabata asalin kalma ta asuna su wanda suka riga suka shuɗe amma a gurin malamai na addinin musulunci in kaji an ce asala ana yin da su asala fustaya magabata na gari na kwayo wanda ba kowane magabaci da wanda shi ne wasu baya wani shashi daga cikin salafus salih magabata malamai idan wasu daga cikin malamai ne da wasu masunan malamai ne wata haka suke cewa wakar Allah ba ke sarki ya arifu da ni'imar Allah sun ma yunkiruna sun san da ni'imar Allah Allah ya yi ta amma suke inkara da suke jingina wani Allah sai suke cewa huwa ka kaunihim kamar wadar mutane ko kuma wadar mushrikai kana turri ka tayyiba wannan bulaguran da muka yi a cikin jirgin ruwa iska ta kasance kyakkyawa ce da daɗa ce batta girgiza mana jirgin ruwa walmallahu hazikan matushin jirgin ruwan ya kasance kwararre ne almallahu shine matukin jirgin ruwa hazikan alhazik kwararre kaga ya manje da Allah ba su kwanciya hankali ya manje da Allah kai shi lafiya in yi tahiya sai ya dinga cewa an aka yi da bulaguro ta jirgin ruwa wani da saka iskar ta kasance ta haɗu gare ta shi yasa jirgin mu bai ba tangal-tangal ba mu samu ba da wata musiba kuma matukin mai lura da tukin jirgin ruwan ƙwararre ne ya iya irin yadda za a ga mutane suna yi suna yi da iya ga ta hannun iso da mazaran ai direban ƙwararre ne ai stm muka hau ai rumbo muka hau ai mota kaza ka san ƙwararru ne ya mance da Allah ba ya ce ba Allah ya samu lafiya kaga kun sababi ne ko musiba ce ko me yasa ma malaman nan suka kawo misali da jirgin ruwa saboda mutane jirgin ruwa ya tashi yi shi za ka saka cewa Allah ka ɗinke kiyaye ba za ka ƙara tauhidi shi yasa mushriki in ya shiga jirgin ruwa duk wani abin da yake yake kira man cewa yake Allah kaɗai yake kira don laman ta zuwa illa iya saboda lokacin da zaka shiga jirgin ruwa sau ɗaya na taɓa shiga a gari na lokacin da muna jami'a islamiyya a university islamic ta sai muka kai ziyara kotono wannan jami'a a domin kalabi da akwai ɓangaren larabci na libya ya muka kai musu ziyara to da akwai wani gari wanda shi garin a cikin ruwa aka gina shi a tsakiyar ruwa aka gina shi a kwatano to ya muka hau jirgin ruwa ni dai har na sauka har na hau na sauka banda azkar na babin gari inji dan karamin a yana da yi a ruwa ana na gantare to kaga to ko mu shirkai masu kiran guru laya masu kiran gumki kaza gumki kaza in suka shiga cikin ruwa zalla man tad'una illa iya duk wani abin da suke kira ta ce musu yake man cewa suke da shi Allah ka iske kira to amma in aka huto in Allah ya kare suka huto to kuma a nan lokacin kuma hannun za su koma zuwa shirka sai ka yi mutum ya ce kai ai mulagurar da muka yi iska sauki gare ta ya ce kuma mutumin kwararre ne ba to wannan shi ne yana daga cikin ya a tafi wani da ya bata zahi tun mai yanki runa a yau ma ga sun masallai a ru'aru kai ai motar na za yi shi zau shi yasa da yi tafiya za a yi a wani isa baya cewa allah ya kai ne lafiya ya mai da lafiya kina kaga wannan nadabin ya kamata musulmi ya sha bambam wanda ya karatu na tauhidi na aqida ya sha bambam da wanda bai karatu shi yasa kasancewar shirka abu ce mai yawa ya zo a hadisi mutum ya dinga ya dinga yin wannan addu'a Allahumma inni Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam ya Allah muna roƙa Allah ka ga kare mu da ga fadawa zuwa shirka muna sani dan mun yi shirka ban ma sane Allah ka gafarta mana kina an kai kadai za ka wannan addu'a yake ce Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam idan ayi kokari wannan addu'a mutum ne da yayin ta lokaci zuwa lokaci shirka al'amari ce mai yawa ga ta ta shiga a cikin maganganun mutane ga ta ta shiga a cikin ayyukan mutane Allah ke shine ga suka ce mutum ya dinga cewa kanatin rihu tayyiba wannan balaguran muminin isa lafiya lau saboda iska sauki gare ta lafiya lau da dada ce saboda matukin jirgin abinda yake tura jirgi ko kuma yake tura ruwa shine iskar wani in ta bada gurin da ba shi ba to ana iya bacewa ana iya zirmewa cikin ruwa wadda to ya mutu ya ce a iska lara ya mance da Allah yake turo iska hana kuma wani mallahu almallah shi ne matukin jirgi ha almilaha tukin jirgin ruwa almallahu matukin jirgin ruwa almilaha tukin jirgin ruwa wani shi ne حاذقا الحذق قريبا حاذقا اسم فاعل لنا الحذق الحذق شيني قريبا واضح قريبا أكرم ونحو ذلك دمك من تنمك مما هو جار على ألسنة كثير وانيك ينا غدانا أكرم هرشنا يوم متان وكما على ألسنة كثير من الناس أو ترسقا وانيك غدانا أكرم هرشنا في يوم متان irin wannan alaban na kalmomi da suke gudana a kan harshe na mafi yawan mutane shi yasa shirka tana da haɗa tsada ke kenan na daga cikin shirka shirkun fil ni'ma idan Allah ya maka ni'ima sai ka danganta ni'ima zuwa ga wani Allah zuwa ga wani sababi kamar ce Allah kamar ce gode ma Allah Allah ce maka Allah ke yi ba da ke cewa fihi masa'il a ƙarƙashin wannan babin da akwai mas'aloli mara yawan yi mas'aloli guda hudu al'ula mas'ala ta fari ba da ce tafsiru ma'arifatin ni'ma wa in kariya mun ga tafsiri na me ake nufi da ma'arifatin ni'ma ya arifu da ni'matan ba wa in kariya kuma mun ga tafsirin da ake yi da in kari ni'ma sun ma yunkiruna ma'arifatin ni'ma ya arifuna ni'mat Allah sun san ni'mar Allah Allah yayi abu sanin ni'mar Allah shine Allah yayi abu Allah ya ba su wannan ni'ma Allah ya ba su wannan ci gaba da kwanciyar hankali sun ma yunkiruna inkarin ta jingina ma wani Allah kaman ce abu kaman ce godiya ga Allah kaman ce danganta ta ga Allah maraukin kamar yadda muka ba da misali mutum ya dinga cewa inda ma utitu wa ala ilmi inda in ya samu kuɗi ya ce kai ilimi na ne baka ita matsayin da gare ni shi yasa gwamnati ta ɗauke ni ta ba ni nake samun wannan kuɗin a'a iya kasuwanci da ni wayo da gare ni na zauna gari kaza gari kaza a'a ƙarfi da gare ni makamanta haka mutum ya dinga cewa Allah ya bani da fadlar shi da neman shi ka dinga sauraro gaban Allah Allah ke shi ne kiran واضح معناتها هو معرفة نعمة الله وإنكارها واضح الثانية مسألة تبيو معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير مسنة سوى لن يقرن وأن كلمومين لإنكار لنعمة الله ما أوكي تركي جار ينا بدانا على ألسنة كثير أكن هرشنا لما في يوم متعلم shi yasa mafi yawan mutane suna kan kwata shi yasa Allah ya hana ka biyayya da bin abin da mafi yawan mutane suke wa yin sosai aksara rafi da azu yau ka an sabilillah inda za ka zuwa mafi yawan mutane biyayya ka dinga bin su ka dinga waɗin abin da suka wasu ka dinga aikata abin da suka aikata wanda za su fadda sai ka ji mutum yana cewa to ai wane ma yana hudun kaza wane ma yana hudun kaza dan an ce kaza shine shirka kaza in za ka wa mutane biya kan haka za ka mutum zai ɓace Allah ke yanau don mu tsorata don mutum ya kiyaye mutum da cewa mafi yawan wannan abin suna gudana a kan harshen mutane kuma in ka ji mutum ya waɗi da dama yi mishi nasiha da hikima da salon kyakkyawa udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdati al hasana الثالثة مسألة أخرى تسمية هذا الكلام inkarar da nema mun ga da cewa an sanya irin wannan magana an sanya mishi suna inkari ne na nema tasmiyatu a tasmiya sanya suna tasmiyatu maulud sanya ma abin da aka haifa suna wanda a tasmiya itlaqin ism ala musamman an sanya ma abu suna kidan tasmiyatu hadin kalam wannan magana an sanya mata suna cewa shine inkarar da ni'ima inkari ne na ni'imar Allah ka jingina ni'imar Allah zuwa ga wani Allah ko wani abu kamar ce Allah to wannan inkari ne ni'imar Allah inkari ne ni'imar Allah kafirci ne shirka ce Allah ke الرابعة مسألة هدو اجتماع الزيتين في القلب أبو مالك كيش يا بني سهلا زوجي أمي شيني معرفة النعمة لإنكار النعمة إنا لله كاتل نعمة الله ينتا كما يكي إنكاري كدنا نعمة الله abun mamaki ijtima'u diddin ababe guda biyu kishiyoyin juna sun haɗu fil kalbi a zuciyar mutum abdiddin shi ne kishiya biyu tasniya ce na abdu wadda kishiya wadda wannan shi ne kiran matsala ta ƙarshe muna iya kara to ba da lokaci yana a su kai da insha Allah kiran tunda muna dab da ƙarshen babi insha Allah babi na gaba ya mutashi kira a babi na arba'in da ɗaya insha Allah ha insha Allah babi na gaba ya mutashi a babi na arba'in da ɗaya insha Allah kuma da yi ne na tabaraka ta'ala sati mai zuwa ma insha Allah za mu yi ƙoƙarin yin karatu insha Allah ga inda akwai wani abu da za a tsara a yi ƙoƙari a tsara shi a cikin ayyamin da ba na karatu da insha Allah Allah taimaka Allah ya wasu inda ku ke nan tambayi tsarin bayani insha Allah suna gabata kafin rufe insha Allah da eh eh wallahi na manci na manci insha Allah ke nan a biyo ne ba shi a tuna man bi da Allah na manci insha Allah a yi bincike ke zama kowa kan shi ne a yi bada bayani insha Allah na mance wani lokaci na zauna sai na mance ne aka tambaya insha Allah kina yi aiki kokari a tun rubuta mun a wata insha Allah idan ba ala na'am barawo eh
in ba dan Allah ba ya tsare mu da wani ya zo ya tura mu wani zai shiga mutum ya ce amma magana ji kai haddade ɗaya eh ita ya haka tsara ta ɗaya ka haɗe abu biyu a guri ɗaya misali zai yabo gidan shi abu zai kudi ba dan su ba dan su ba Allah ya tsare mu gidan da wani ya ya shiga mu wannan tsantsar tauhidi mutum ya bar gidan shi abu ya ce inda ba don kariyar Allah ba da an murta ta shi ne hakikar tauhidi ba ba kenan wannan ita ce kalmar da ya kamata mutum ya yi in abu ya same ka ka ce in ba dan Allah ya kiyaye ba ba amma ba laifi bane ba in ka alaka misal ka sa faɗo a gidanka sai barawo ya zo ya kasa shiga ya ka ce in ba dan kariya Allah ba sannan da sanya kwaɗo da nayi da an mun sata ba laifi bane ba sannan amma an ka ce in ba don kariya Allah ba da kwado da nasa shirka saboda wannan da'in nan ta suya ce sannan kuma yo kenan ka zana nuna cewa ba ƙari ne ba mai kyau suwa sababi ne kawai wanda ta hanyar shi Allah ya kare ba ba ba za mu ga shi kuma wannan babu na gaba a kan shi yake bayani hada mutum ya ce inda ba don kare ba irin karen da na turawa da na siyo da barawa ya shigo ya masa da in ba da ba da kwakwa ba wadda take kara da ban ji barawa da ya zo ya mafa ne duka za mu gani insha Allah a babi na a 41 babu kaulin Allah ta'ala wa la taj'alu lillahi addaran wa antum ta'lamun ya mu na alaikum yake na wannan shi ne muni gamun gara a babu na attawakul araba da akwai attawakul da akwai attawakul attawakul malamai ke ta rukuni biyu gare shi ka tashi da sababi sannan ka dokar ga Allah ka yi karatu kana neman ba ka yi karatu ka mai da hankali a karatu sannan kuma ka dogara da Allah ne mai bada kakka dogara a kan karatunka shi kuma tawasul mutum ya ƙin sababin da zai samu abu sai ce ni na dogara da Allah wannan izgiri ne yake ba tawakkali ba wani wani lokaci Umar bin Khattab ya zo ne ya ga wasu mutane suna zaune suna ta yin aska ya ce ku tashi ku je ku nemi kuɗi suka ce su masu tawakkali da Allah ba sa neman kuɗi Allah zai ci da su sai Umar bin Khattab ya sanya musu bulala ya ce ku tashi ku zo ku nemi kuɗi ku nemi arziki domin sama ba ta yin ruwan zinariya ka taɓa wani an da aka wa mutane ruwan kuɗi da zama ku tashi ku je ku nemi kuɗi ya ce mutawakilu da ne ba mutawakilu da ne ba kuna tawakuli ne shi ne dogaro wanda Allah bai shaka ba Allah sai ne sai ya sa magana ta hadisi ya ce استعن بالله واحرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله كداجي akan abin da zai amfane ka kaga riko bi alaqu da asbab wasta'in billah ka nemi dogara ka nemi taimakon Allah kakka dogara akan ilimi kakka dogara akan nemi kakka dogara akan wani abu da inda ba ka dogara da Allah ko shi sarki amma kuma ka yi sababin da Allah ko shi sarki ya umarce ka kawo yanzu na ɗalibai da suke yi a yau sai ka ga mutum bayyana karatu kuma kawai ba ka yake so ya je karatu ya ce ya dogara da Allah wani kuma bai zai ce bayyana bayyana zuwa karatu bayyana karatu ya ce ya dogara da Allah tukus ko yake so sa dole in kai karatu dole in ka mai da hankali dole in ka jajirce domin Allah na taimaka ma wanda ya nece ya yarda da Allah ne yi ne ya yarda da umarnin Allah na a tashi a nemi a ta hake da abin da zai amfani su idan dole mutum ya mai da hankali ya daji haka da daga cikin ka mutum ya umayya ka za a ce ko su allah ke jira ya arzika don yin matasa da suke yi a sai a ga ya cikin shi a cikin shashe saboda daga talauci ya maka yawa damuwa za ta maka yawa in damuwa ta maka yawa sai ana kai kana bukatar wani abin da zai rage maka damuwa ka ji mutum yana shan shisha daga shan shisha a shisha a dinga sa jiya a dinga sa wiwi a dinga sa furoji mai kwaya irin wannan furoji masu kamshin nan da ake sa wanda kwaya ce a ciki shin shi na shi kaɗai ka ji kawai kana neman kawai to amma mutane su dinga kai da wani abu don dai hankalin ka ya ta yi ka ga mutum ya ci kan shi a zuwa shan wiwi san kwayi ka allah ke shi yasa ka ya tashi ya nemi abin da zai amfani shi ka dage ka mai da hankali duk wani abu da zai amfani ka neman kuɗi ne neman ilimi ne aiki ne kasuwanci ne dage a kan shi amma ka dogara ga Allah shi ne iyaka na hudu wa iyaka na kai kaɗai muke bautawa sai ka yi ibada domin shiga aljanna sannan kuma ibadar nan taka ba ta take ka aljanna ba sai ka nemi taimakon Allah shi ka da wannan da muke in Allah ya taimaka Allah sana sa insha Allah wada ma da ta wuto yi zo insha Allah kenan muna da kai ko Allah ya taimaka Allah sana sa abinda muka faɗi dine Allah ta shi da zan ta kuma abinda muka yi kuskure Allah ta barta mana subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam da astaghfiruka wa atubu ilayk